الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a cikakken yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya kaddare mu da ganin wannan yammaci na asabar daren lahadi kuma biyu ga watan sha'ban hijiran manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi shekara 1443 wanda ya zo daidai da biyar ga watan uku miladiya shekara 2022 gama Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗa mu a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi kuma a wannan gari na wara domin ci gaba da karatu da muke yi a cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz na al'allama muhammad nasiruddin albani allah maɗaukakin sarki ya yi musu rahama don ba manta ba gushe ba muna cikin karatu akan taliki da ƙarin bayani da malam ya yi dangane da saɓani da aka yi akan shin duk mutumin da ya bayar da kuɗinsa a matsayin sadaka ko da ba ɗan mamacin ba ne ladan zai kai gare shi wannan shi ne ƙarin bayani da taliki da malam yake yi da kawo ra'ayoyin malamai dangane da haka da waɗanda suka tabbatar da cewa hakan yana yiwuwa da kuma waɗanda suka tabbatar da cewa hakan ba zai yiwu ba a karatunmu da gabata mun tsaya ne daidai gabar da malin yake ba ya kawo maganan shekul islam ibn taimiyya a kaulinsa na harko ya tabbatar da cewa hakan ba ɗabi'a ba ce ta salaf hakan ya saba wa ɗabi'a ta salaf kusan ina ganin a daidai wannan gaba muka tsaya a jiya a satin da ya gabata to a yanzu za mu tashi daidai inda malam yake cewa wali shekhi rahimahullahu ta'ala ƙaunin akar fil mas'ala yake cewa banda waccan magana da malam ya yi shekul islam ya yi cewa ba a taɓa samun magabata mutum ya yi sadaka ko ya yi aikin hajji ko ya yi karatun alkur'ani ya ce ya bayar da ladan ga wani mamaci ko wani rayayye ba ba taɓa samun haka ba mana yana goyon bayan matsalar ne cewa hakan bai yiwa to bayan malam ya kawo wannan sai ke cewa to amma ku sani wali sheikh rahimahullahu ta'ala qawlu akhar fil mas'ala banda wancan ra'ayin banda wancan fahimta da sheikhul islam ya kawo yace sheikhul islam din na da wata fahimta akasin wancan fahimta din khalafa fihi ma zakarahu anifa wanda ya saba wa abin da ya faɗa a baya minas salaf daga ainihin magabata cewa ba ɗabi'an magabata ba ne mutum ya yi sallah ya ce ya sadaukar da ladan sallah ga wani mamaci ko ya yi sadaka ko ya yi wani abu makamancin haka to amma shi kuma yana da wata fahimta wadda ta saba ma wannan abin da ya ambata daga ainihin salaf ne malam yake cewa fa zahaba ila anna almayt yantafi bi jami'il ibadati min ghairihi yake cewa mamaci ya zai amfanu da dukkan ainihin ibadar da wani yayi ma'ana in wani yayi sallah zai iya amfana da wannan sallah in yayi azumi zai iya amfana da wannan azumi da dai sauransu wanda ya kawo akan haka wanda a can ya kawo maganin salaf akan sabanin haka amma shi yana da ra'ayin da ya saba ma wannan na ainihin salaf din yace wa awtabanni hadha alqawl wa intasara lahu ibn lahu ibn alqayyim yake cewa bayan gina wannan magana da ya akan haka ɗansa ko kuma ma'ana almajirinsa ibn al-qayyim al-jawziya ya tabbatar da wannan magana kuma ya karfafa wannan magana na shekul islam ibn taymiya akan cewa duk wata ibada da wani yayi mamaci yana iya amfana da wannan ibada ko da ko ba ainihin ɗansa bane yayi ibadan rahimahullah yadda Allah tabbata gare shi fi kitabihi ar-ruh a littafin shi ibn qayyim din yayi wannan bayani a littafinsa da ake cewa ainihin ar-ruh malam yace bima lam bima la yanhaddu alqiyas abinda baya zaburarwa baya tabbatarwa ko kuma baya ainihin zaburarwa akan abin da ya shafi kiyasi yace allazi sabaka bayan butlanihi kiyasin da ya a baya mai bayani cewa kiyasi ne wanda ba mai kyau ba kiyasi ne wanda bai da dalili kiyasi ne wanda ba a yi shi akan abin da ya dace ba mun faɗin wannan magana a nan baya kariban ba tare da dadewa ba malam ke cewa wa zalika ala khilaf ma ahadnahu min wannan sabanin abinda aka saba ji ne daga shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah min tarki tawassu na barin ainihin yawan yalwatawa na barin ainihin yalwatawa fil qiyas akan abin da ya shafi qiyas lil umuri ta'budiyya ga al'amari wanda yake na ainihin ibada ne al mahada ga al'amarin da yake ibada ce mahada bai taba bai cika amfani da qiyasi akan tabbatar da su ba wannan shine abin da aka saba ji daga shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah din ba a cika ba a cika jin yayi amfani da qiyasi ko ya kafa hujja da kiyasi ga abin da yake ibada ce wadda take ainihin tsintsa ba yace la siyama ma kana minhum ala khilaf ma jara alaihi salaf salih musamman ma ga abin da ya saba wa abin da salafus salih suka je akai to kaga shi karan kansa shegul islam yayi bayani cewa abinda aka sani akan salafus salih shine ba taba jin cewa wani ya ibada yayi sallah yayi azumi yace ya sadaukar da wannan ladan sallah ko ladan azumin ga wani mamaci ba wannan abinda salaf suka je kenan wanda shi ma shekul islam ya tabbatar da shi haka to amma sai kawo sabanin haka da shine malam yake cewa abin mamaki shi karan kansa shekul islam ibn taimiyya ba a cika samunsa yana amfani da kiyasi ko yana yalwata akan abin da shafi kiyasi ga al'amarin da yake ta'abudiyya ne mahda ga abin da shafi ibada ne tsintsansa da sadaka da azumi da duk waɗannan ibadodi ne wanda yake tsintsa sai malaki cewa lafiya ma ma kana ala khilafin majara alaihi salaf salih musamman ma idan abin ya saba wa abin da salafus salih suka je a kansa radiyallahu an yadda Allah tabbata a gare shi malai yace wa qad awrada khulasatul kalamihi al-allama as-sayyid al-muhammad rashid yake cewa wannan malamin as-sayyid muhammad rashid ya kawo da khulasan maganar shi ibn qayyim da ya kawo a cikin littafin sa ainihin ar-ruhu ma'ana ya kawo shi a cikin tafsirin sa wanda ake cewa ainihin tafsirin rida ko kuma tafsirul mana ya zo da wannan magana wanda ya zo bayan ya zo da shi a cikin tafsirinsa a jiz'i na takwas shahi na 254 da kuma shahi na 270 thumma radda alayya thumma radda alayhin raddan ilmiyan qawiyan sai yayi masa raddi akan wannan magana menene maganan cewa mamaci na iya amfana da dukkan ibada da waninsa yayi wala Allah sadaka ne wala Allah azumi ne wala Allah sallah ne wala Allah menene da sauransu to ya kawo wannan magana a cikin littafin sa tafsirul manar kuma yayi raddi akan wannan magana raddi mai karfi raddi akan ainihin ilimi malai ce fal yurajihu man sha'a an yatawassa fil mas'ala wanda ke son ya ƙara yalwatawa ƙara yawan bincike a cikin mas'alar to sai muraji'an wannan littafin na as-sayyid Muhammad Rashid Rida ya je zai ƙara ganin bayani a cikin littafin tafsirinsa wanda ake cima tafsirin mana ya tabbatar da haka nan to bayan malam ya kawo wannan to sai zai koma ga wancan magana na shi shekul islam ibn taimiyya na cewa mamaci na iya amfana da kowane irin ibada da wani sayayi to sai malam yake cewa nan shi muhammad nasiruddin albani yake cewa wa kad istaghalla hadha alqawl kathirun min almubtadi'ah yace da yawa daga cikin yan bid'a sun yi amfani da wannan magana na shi ainihin Sheikhul Islam din sun kafa hujja da wannan magana na Sheikhul Islam din wattakhazuhu zariha kuma zari'a kuma suka rike shi a matsayin matattakala da za su yi amfani da shi ko kuma ainihin inda za su kutsa fi muharabati sunna wurin ainihin yakan ainihin sunna wahtajju bi shaykh wa talmizi idan suka kawo na sai su kawo hujja da shi shekul islam ibn taimiyya wa talmizihi da kuma ainihin almajirinsa shine ibn al-qayyim jauzi kenan da muka ce ya taimaka ma wannan magana kuma ya karfafi wannan magana sai su kawo hujja idan aka kawo musu dan bid'a yazo sai ce ai tabbas mamaci na iya amfana da dukkan ibada da wani yayi koda ko ba dan sa bane idan ka ce a'a ba haka bane sai su ce to ai shehul islam ibn taimiyya ya faɗi haka ai ibn qayyim al-jawziyya ya faɗi haka sai su kawo hujja da shi malam din da kuma almajirinsa ibn al-qayyim al-jawziyya Allah madaukakin sarki yayi musu rahma ala ansari sunna akan mataimakin sunna wa atba'iha da kuma mabiyansu sai su ce ai ga hujja mu ga dalilin mu ga ga abin da yasa muka ce haka ai malamin ku shi ma ya faɗi haka ai almajirinsa shi ma ya faɗi haka da dai sauran waɗannan maganganu haka da suke haka malam yake cewa wa jahala ulaika almubtadi'a asrul la tajahala anna al-ansar sunna yake cewa waɗannan ɗan bid'a suka jahilci matukan jahilta menene suka jahilta suka jahilci ainihin matsayin ahlus sunna ko kuma aqida ta ainihin ahlus sunna ko kuma fahimta ta ainihin ahlus sunna suka jahilce shi suka kasa fahimtan cewa su ahli sunna ba wai suna dogara bane ga mutum guda kawai ba wai ainihin mai suna tsayawa bane da cewa wane ya faɗa shi kenan an sallama a kowane ne ya yi magana dole sai an auna maganan nan da magana annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma an auna maganan nan da maganan Allah madaukakin sarki idan ya yi daidai da maganan Allah za a karbi wannan magana ko da waye faɗi wannan magana ko da dan bid'a ne wannan magana za a karbe ta haka kuma idan ya saba wa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je a kansa to kowane ne ya faɗi wannan magana za a aje masa maganan ba za a ɗauki wannan magana ba saboda cewa shekul islam ya faɗa don ba ma akan wanga matsala ba da yawa akwai matsaloli daban-daban waɗanda yan bidi'a sai su kawo maganan ibn shekul islam ibn taimiyya cewa suna raddi da shi kuma suna kawo hujja da shi ga ainihin ahlus sunna kusan kullum an sha musu raddi cewa a'a su ahlus sunna kowane lokaci ba wai mutum suke kallo ba ba wani ba a'a me ya faɗa abinda ake lissafi kenan abinda ake tunani kenan maganarsa ake ake kallo ake nazari ba shi karan kansa ba saboda aqida ne ta ahlus sunna babu mutumin da baya iya yin kuskure a cikin maganarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah ba a aqida ta ahlus sunna kowa na iya yin daidai kuma kowa na iya yin kuskure saboda haka duk wani babban malami a cikin sunna ya faɗi wata magana da ta saba wa sunna da ta saba wa hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai barin abin ake a ce shike na tunda ya faɗa an sallama an sake an menene ba a'a sai an auna magana idan ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah ne suke bi ba tare da ainihin tantance komai ba amma kowaye banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole sai an tantance me ya faɗa me dalilinsa me hujjarsa ma'ana la يقلدون في في دين الله تعالى رجلا بعينه su ahli sunna ba sa taklidi ga wani mutum guda mutum guda shi shi kadai ba sa taklidi da shi a ce wannan shi komai ya faɗa ba a bincike ba a nazarin maganar sai dai kawai a karɓa hakanan to wannan ba ɗabi'a ba ce ta ahlus sunna ba sa yin ainihin hakanan mala ya ce kama ya fa'alul ula'ika kamar yadda wa'annan mutane suke yi su da zarar mutum ya faɗa shikenan ba a ainihin tantance maganarsa me ya faɗa illa shi zatinsa kawai ake duba ai malam wani ne ya faɗa to shikenan an sallama to amma matsalan ma sai ga akan samu irin waɗannan matsala hatta a waɗansu ahli sunna din ba za ka ji kila ka zo ka karanta wani hadisi ko ka zo ka karanta wani bayani sai mutum ya yi wab ya ce to aini malam wani kaza na je ce wannan ba dalili ba ne idan kana son a yadda da cewa malam wani kaza yake ya ce kuma a sallama masa me dalilin malam wani ne idan akwai dalili mai ƙarfi to shikenan sai a sallama amma idan babu dalili mai karfi to aqida ta ahli sunna ba sa sallama ma maganan kowa kai tsaye sai maganan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kan da zaran yayi magana ya tabbata cewa yayi to babu ja babu bincike menene dalili me yasa saboda maganar sa hujja ce maganar sa nassi ne babu wani bincike akan haka amma in ba shi ba kowa yayi magana sai an jinjine sai an jinjina maganar aga karfin maganar akan ainihin dalilin maganar bala yace wala yu'athiruna ala al-haqqi alladhi tabayyana lahum qawlu ahdin min al-ulama yake cewa su ahli sunna ba sa ainihin fifita maganan ba sa fifita maganan wani kowane ne shi akan gaskiyar da ta bayyana gare su idan gaskiya ta bayyana gare su cewa ga abin da annabi ya faɗa ga abin da annabi ya ce ga hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan wata matsala to shikenan magana ko na wane ne da ya saba wa manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ba a sauraron sa ba a ainihin dakata masa komai matsayinsa daga cikin ainihin malamai mahma kana i'tiqadihim hasanan fi ilmihi ko kuma duk yadda ainihin me yadda ainihin i'tiqadin sai kasance mai kyau ne da kuma ilimin sa da kuma ainihin salahatsa duk yadda ya kasance ba za a sallama masa ba matukan ya saba wa gaskiyar da suka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal za su maida masa ainihin kayansa ne ma'ana ke cewa wa annahum innam wa annahum innama yanzuruna ila alqawl la ila alqa'il abinda suke kallo shine bai ba ne ya fada ba ainihin wane ne ya fada ba su yan bid'a nasu dabi'a kenan waye ya fadi magana ba maganar da ya fada ba saboda haka zaka samu dan bid'ar da yake ko ya san manzon Allah ya ce kaza ne ya tabbatar da cewa daga manzon Allah kaza yake idan wani malamin sa ya faɗi akasin haka to maganar malamin sa kawai zai rika ba ruwansa da cewa ainihin na manzon Allah sai dai ai tawili na manzon Allah din ya riki na malamin sa wannan akida ce ta yan bid'a wannan haka suke to amma su ahli sunna kuma sabanin haka ne su banda manzon Allah babu wani wanda zai faɗi wata magana wanda za a ci dole ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ilal qawli la ilal qa'il kawai su ahlus sunna abinda suke duba me aka fada ba wane ne ya fada ba wa ilal dalil suna kallon dalili ne wa laysa ilal taqlid ba ainihin taklidi suke yi ba ja'ilina nasba ayunihim suna sanya suna kafa idanuwansu suna kafa ainihin idanuwarsu zuwa ga ainihin zancen imamu darul hijira ainihin shugaba na darul hijira shine imam malik radiyallahu an rahimahullah abinda suke kallo kenan suke sai su dubi ainihin su ta koyi da maganan imam malik me imam malik ya faɗa imam malik yana faɗa cewa ma minna min ahadin illa radda wa rudda alai babu ɗaya daga cikinmu in ji imamu malik ya ce muɗin nan da hake gani babu ɗaya daga cikin mufaci sai ya yi raddi sai ya ga wata magana da wani ya faɗa ya ce wannan maganan ba daidai ba ne maganan nan ba haka take ba wa rudda alaihin shi ma sai ai masa raddi babu wani ɗaya daga cikin mufaci sai ya samu wannan ya yi raddi ya ga maganan wani ya ce a maganan nan akwai kuskure a ciki shi ma wani ya ga maganan sai ya ce akwai kuskure a ciki haka imamu malik ya faɗa rudda alaihin yace illa sahibu hazal qabr yana zaune a masallacin annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai ce sai ma abocin wannan kabarin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne in yayi magana dole a sallama babu maganan cewa ainihin menene dalili menene sauransu amma duk wanda ba shi ba to za a yi masa raddi zai raddi aw qalis ko kuma yace kullu ahdin yu'khadhu min qawlihi kowani ɗaya daga cikin mu ana rikon maganarsa wa yuraddu kuma ana raddin maganarsa sai ce illa sahib hazal qabr sai ma'abushin wannan kabari inji manzo inji imam malik rahimahullah kaji abinda imam malik ya faɗa kenan to su ahlus sunna suna tasirantuwa da wannan magana na imam malik suna yadda da ita akan haka suka dogara akan haka suka tsaya dukkan wani wanda ya magana to me ya faɗa yana da dalili yana da hujja sai a amince a a baya da hujja sai a maida masa maganarsa kuma babu wanda ya kubuta daga wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai matsayin mutum saboda haka bari ganin a matsayinka na ahlul bid'a ka kawo hujja cewa Sheikhul Islam ya ce ko Ibn Qayyim ya ce a a wannan ba zai zama raddi ga ahlus sunna ba saboda sun san cewa Sheikhul Islam yana iya yin daidai kuma yana iya yin kuskure Ibn Qayyim yana iya yin daidai kuma yana iya yin kuskure wannan ita ce akida ta ahlus sunna saboda kada ka lizumta wa ahlus sunna maganan da wani yayi don kana ganin cewa babba ne daga cikin ahlus sunna da dai sauransu malam ya ce wa idza wa idza kana min al musallam bihi inda ahli al ilm idan ya kasance abin sallamawa ne a wurin ma'abuta ilimi anna li kulli aqidatin cewa kowace ainihin aqida aw ra'yin kowace ra'ayi yatabannahu wanda wani ya gina shi fi hadhal hayat a wannan rayuwar asran yana da wani tasiri fi sulukihi a cikin ainihin matafiyarsa da yake bi in khairan fa khairin in alheri ne da alheri ne wa in sharra fa shar kuma sharri ne ba sharri ne kowace magana kowace akida da gida tana da tasirinsa ko ta alheri ko ta ainihin sharri yace fa inna min almusallam yana daga cikin abin sallamawa bihi aidan kuma yace anna asran yadullu ala almu'assir yake cewa tasiri yana nuni ne akan abin da yasa aka aka tasirantu da abin ma'ana idan abu ya tasiri ga mutum ko ya tasiri ga waɗansu jama'a to wannan abin da ya tasiri din yana da alaka da wanda ainihin ya faɗi wannan magana ko kuma ya kawo wannan tasiri yace wa anna ahduhuma murtabitun bil ahar kowani ɗayan su da wanda maganar da ya tasiri da mai maganar duk suna da ainihin alaka da juna suna da ratayuwa da juna yace hairan aw sharran na alheri ne ko kuma ainihin sharri ne kama zakarna kamar yadda muka ambata malam yake cewa wa ala hadha yake cewa akan haka falasna nashuk ba ma shakka anna li hadha alqawla asran sayyan cewa wannan magana da shaykhul islam ko ibnu qayyim yana da ainihin tasiri mummuna ya ce fi man ya ga wanda ainihin ya ɗauki wannan magana au ya tabannahu ko yake kokarin gina wannan magana yake kafa kokarin kafa hujja da wannan magana yana da mummunan tasiri ainihin akan sa zai ta kokarin yada ta zai ta kokarin kafa hujja da ita zai ta kokarin cewa lalle abu ne wanda kila ma yace aka yi ijma'i akan sa saboda yana ganin cewa wani daga cikin ahli sunna ya faɗi wannan magana malai yake cewa min zalika matsalan misalin haka misalin haka yake cewa anna sahibahu yattaqi cewa wanda duk yake ya yadda da wannan magana kuma ya dauki wannan magana to abin da zai faru shine yattaqi zai dogara ne fi tahsili sawab a wurin samun lada wa darajat da kuma darajoji al'aliyat waɗanda suke madaukaki ala ghairihi ga waninsa in ya dauki wannan magana ya yadda da ta ya yadda cewa aikin da wani yayi zai iya amfanan mamaci kowa ya yi shi to shi yanzu tasiri mummunan tasiri da wannan magana zai masa sai ya dogara ga wannan magana ya yi ta shashancinsa ya yi ta abin da ya ga dama tunaninsa cewa ai ko mutuwa ya za a yi masa addu'a ko mutuwa ya wani zai sallah ya ce ladan ya kai gare shi ko mutuwa ya wani zai sadaka ya ce ladan zai kai gare shi to wannan zai tasiri a kansa akalla allah akallan haka sai tasiri a kansa ya sa ya yi watsi ma lokacin da ya kamata ya yi aiki lokacin da ya kamata ya bi Allah lokacin da ya kamata ya da'a ga Allah sai ki dogaro da cewa ko mutuwa ya za a yi masa addu'a za a yi masa kaza da sauransu malaki cewa fi tahsili sawab wa darajat al-aliyat wurin samun lada da darajoji mafi madaukaka ala ghairihi ga waninsa li ilmihi saboda saninsa annan nasa saboda su mutane ya haduna alhasanat ainihin suna bayar da kyautan ainihin lada mi'atul marrat so dubu mutum sai ya ce ainihin ya karanta kulhuwallahu so dubu ya ce ya sadakar da ladin zuwa ga wani ya san mutane ainihin suka yi haka to shi ke maimakon tun yana duniya tun bai mutu ba shi ya mai da hankali ya yi aikin da zai tara ma kansa lada shi kenan sai ki tunanin cewa ko mutuwa ya yi za a yi masa wannan sadaka za a yi masa wannan lada za a bashi wannan lada za a yi masa kaza da kaza ma'ana za a samu wanda zai ba da ainihin ladansa su ɗari filiyomi a filiyomi wahid a ra'ayi ne ainihin ɗaya ila jami'il musulmi zuwa ga sauran musulmai gaba ɗaya al'ahya'u minhum wal amwat rayayyu daga cikinsu da kuma ainihin matattu su malam yake cewa wa huwa wahidun minhum shi ma ɗaya ne daga cikin su ma'ana daga cikin waɗannan musulman da za a bayar da kyautar lada zuwa gare su wala Allah suna raye ne ko kuma ainihin sun mutu ne malam yake cewa fali ma za la yastagnihi na izin bi amali gairihi idan ya fahimci haka kuma ya yadda da haka ya kudurci haka to me yasa mai zai hana shi ya wadatu da aikin waninsa sai ja shi yanzu ko bai yi ba shikenan ko da bai abin kirki ba shikenan shi ya san cewa ba yadda za a yi akwai masu irin wannan karanta su yi sallah su ce sun ba da ladan na ga musulmai su yi sadaka su ce sun ba da ladan na ga musulmai su yi kaza su ce sun ba da ladan na ga musulmai shi ɗaya ne daga cikin su saboda haka yana gani shi ma yana daga cikin waɗanda za su amfana da wannan ladan saboda ba damuwarsa bane ya tsaya ya yi aiki ya bi Allah yadda ya kamata mana an sa ainihin daga barin ainihin aikin da shi zai yi wa kasbihi da barin dukkan neman da zai na ainihin lada malam yake cewa alasta tara ba ha gani masalan misali annal ba'd al mashayikh sashi daga cikin waɗansu shekhanni allazi ya'ishuna ala kasbi ba'd al talamizihim wanda kawai sun dogara ne akan neman ainihin dalibansu mutum sai ya zauna yana baka misali ne ga ainihin abin da ya shafi lamarin duniya mutum zai zauna baya sana'an komai baya yin komai dogaronsa yana da almajirai da za su je su nemo su kawo masa saboda haka misali ne wannan za ga ko a rayuwar duniya ana yin haka la yas'auna bi anfusihim ba sa kai kawo su je su nemo su je su nemo abin da suke ainihin bukata da kawunan su li yahsilu ala quti yawmihim saboda su kai ga abin da za su nema na abincin su sai su dogara ina da almajirai ina da kaza saboda haka su za su je su bi araki jabinihim ba sa amfani da zufan goshin su je su nemo makansu wa qad yaminihim da kuma wahalar damar su ma'ana hannunsu su je su nemo makansu abin da za su ci abin da za su sha sai su dogara cewa me ai dalibai za su je su nemo da sauransu to abin da malam ke kokarin nuna maka shine cewa yadda kaga ake yi akan abin da ya shafi lamarin duniya abincin da za a ci to haka kuma waɗansu za su dogara akan ainihin mai ladan waɗansu su su ce su ma sun dogara akan haka ai akwai suwa ne ai akwai malamai ai akwai menene da sauransu su ma sai su dogara akan haka ba za su nemo makansu abinda za su tara makansu lada ba sai su dogara da lada ainihin wasu bala yace wa ma sababu fi zalika ba abin da ya kawo dalilin haka illa annahum sabu shi dai kasancewan su istaghnaw an zalika bi kasbi ghairihim sun wadatu ne da aikin waninsu suna ganin ko ba su yi ba akwai waɗanda za su yi mutu fa samidu alaihi saboda haka suka dogara akan akansa wa tarakul amala kuma suka bar aiki yace haza amrun mushahid fil madiyat waɗannan al'amari ne waɗanda ake ainihin gani a ko ina a wurare ainihin daban-daban a garuruwa daban-daban ma'qulu fi ma'anawiyat waɗanda ake hankaltar sa kamar yadda ake gani kowane lokaci malam yake cewa kama huwa sha'nu fi hadhihi mas'ala kamar dai yadda yake sha'anin wannan mas'ala akan haka malam yake cewa walaysat anna zalika waqfun indahum kuma wannan ba suna yin shi bane a matsayin wakafi ne a wurin a wurin su ba suna yin shi bane akan ainihin wakafi ne a wurin su yace walam ya'tamidu ila ma huwa akthar minha kuma ba suna dogara bane ga abin da yake mafi hadari ainihin akan sa malam yace fa hunaka qaulun bi jawazil hajji an ghairi kai a tagwai ma wata magana da ake yi na cewa halattan yin aikin hajji ga wani a je a yi ma wani aikin hajji suna ganin haka ainihin mai halat ne ya ce walau kana gaira ma'azu ko da ku wanda aka yi ma aikin hajji din baya da wani uzuri ai ka sa a shari'a an yadda idan mutum na da uzuri a je a yi masa aikin hajji to amma sun sun halattar da haka ne cewa ka iya ma wani aikin hajji ko da ko baya da wani uzurin da zai hana shi zuwa aikin hajji kawai mutum na da kuɗi sai tura haka je kai masa aikin hajji lafiyar salau saboda dai kada ya bar kasuwancinsa kada ya bar aikinsa kada ya bar komai nashi sai tura cewa aje ai masa aikin haji suna ganin akwai waɗanda ma suka fito da wannan aqida cewa halas ne ana iya yin haka ba tare da ainihin wani uzuri ba tare da wani dalili da zai hana mai kuɗin zuwa ba ko kuma mai abin zuwa ba yace ka aksarul agniya kaman misalin ainihin mawadata da yawa zaka same su tarikina liwajibat za su bar abin da yake wajibi ne gare su saboda suna da kudi cewa su sa wa'ansu su yi musu ma'ana yake cewa fa hazal qaul wannan magana da kake gani yahmiluhu ala tasahul sai ga wa'ansu suna daukan sa saboda kawai tasahuli saboda sako sako da al'amari sai ce ah to ai ko gaskiya ne wani ya bada fatawa cewa ai ka iya ma wani aikin hajji shi ko wani ainihin mawadaci da bai son ma yayi wahala ya ji an ce aikin hajji akwai wahala a ciki saboda tasahuli irin nashi dangane da al'amarin addini sai ya dauki magana sai ya da magana maimakon shi ya je aikin hajjin sai biya kuɗi wani ya je mata zai kai ma kila maimakon wani ya yi sallar zai biya kuɗi wani ya je masa sallah da dai sauransu to dukkan waɗannan abubuwan gaba ɗaya ya faru ne saboda mai tasirin waɗannan fatawoyin da ake badawa waɗanda babu dalili babu hujja ainihin a kansu ya ce ya hamiluhum ala alattasahul fil hajji haka zai ɗauke su akan abin da ya shafi ainihin mai aikin hajji za su ɗauke shi akan ainihin aikin hajji akan haka mutum maimakon ya je aikin hajji sai ya kasa sai je ba wani wata ka'usa an zauna ya kasa zuwa wurin aikin hajji din ba na ya ki zuwa aikin hajji din sai ya ki zuwa kawai ya bashi haka nan me yasa saboda li'annahu yata'allalu bihi saboda yana kafa dalili da wacce magana wa yaqulu fi batinihi yana fada a cikin ainihin me a cikin zuciyarsa ko a cikin cikinsa cewa ya hujjuna anni ai za a iya muni aiki aikin haji ba da mauti bayan na mutu sahaga suna tasahuli akan haka suna daukan haka akan cewa wannan dalili ne wannan abu ne wanda ya halatta sun yadda da maganar saboda haka mutum sai yake zuwa aikin haji yake yin wata ibada ta wajibi da yake ainihin ya dauru gare shi tunaninsa cewa ko da bayan mutuwarsa za a yi masa alhali maimakon tun yana raye yayi kokari wannan aikin sai ga ainihin baya iyawa mala yake cewa bal inna sammata ma huwa amru min adarru min zalika akwai ma al'amarin da yafi cutarwa ma ainihin akan haka wa huwa qaulun mala yake cewa ita ce maganar da ake fada wace irin magana ce mala yake cewa bi wujudil isqati salah cewa wajibcin sarayar sallah ko kuma ainihin faduwar sallah anil mayyit daga ainihin mamaci at-tariq laha wanda ya bar sallah din cewa in ya riga mutu shikenan an gama babu wani wanda zai tambaye shi dangane da sallah yace fa innahu min فإنه من أوامر الكبيرة على ترك البعض المسلمين الصلاة دكا وإن فتوي سنتبتا وإن سو دليلين ما سو قرفي جزكي سا وإن سو سبتي بني صلى قبادا ممكن سي صلى سي سبني سبو دا أي مسو فتوى سوى دا زارن كاري غاكا متشيكنا أن أوكي مكا وإن صلى قبادا سبو دا حكا سي بس صلى بايا ترانين سوى إن بي صلى با إن يموت زاء تنبيش دنگدي دا صلى سبو دا أن باشي فتوى سوى كو متوى يما بزاء تنبيش دنگدي دا صلى بمعنى زاء أوكي مسا sallar saboda waɗansu za su yi masa koko wani abu makamancin haka mala yake cewa li'annahu yata'allal saboda yana kafa ainihin dalili yace bi annan nasa cewa ainihin mutane yasqutunaha inda ba'di wafati yake cewa za su sarrayan masa da wannan zallan za su dauke masa wannan sallar sallan ba'da wafati bayan mutuwarsa ila ghairi zalika da makamancin haka min al-aqwal na daga zantutuka allati la yahfa su'a asriha wanda mummunan tasirinsa baya boyuwa wanda ana na ana bada fatawar akan haka kuma mutane su dogara akan haka su kafu akan haka su bar wani ibada wadda take Allah madaukakin sarki ya wajabta musu maimakon su sai su bashi menene dalilin su saboda suna ganin cewa an sun mutu akwai wa'ansu wa'anda za su dauke musu wannan akwai wa'ansu wa'anda za su yi wasu ibada da zai zama madadin wa'annan abubuwan da suka bari to wannan za ka samu mummunan tasiri yana mummunan tasiri alal mujtami ga ainihin taron mutane gaba daya mala yace fa min wajib abin da yake ainihin wajibi ne alal alam ko kuma alal alim ga ainihin malami allazi yuridu al-islah wanda yake so ya samu ya samu maslaha aw yanbazil hadhihi al-aqwal ko kuma yayi watsi da wa'annan ainihin maganganun li muhalafati an-nusus shari'a saboda ta saba ma nassosi ainihin na shari'a wa maqasidiha alhasana da kuma kyakkyawan manufa ta shari'a abin da ya kamata shine watsi da waɗannan maganganun kada ya ta yada su kada ya dauke su kada ya yadda da su kada ya dauke su a matsayin cewa wani dalili ne wanda mai karfi waɗanda za a yadda da su ma'ana yake cewa wa qabala asl hadhihi al-aqwal bi asl al-qawl al-waqifi yake cewa sai ka kalubalanci wannan ainihin mummunar tasiri da waɗannan maganganu da ake bayarwa ko kuma fatawar da ake yi akan haka akan magana da ake cewa ainihin alwaqifi na inda nusus ga waɗanda suka yi tsaye akan ainihin nusus la yakhrujuna anha ba sa fita akan ainihin dukkan wani ainihin nassi ya ta'aw bi ta'wili ta hanya ainihin ta'wili au qiyas ko kuma ainihin qiyasi wanda ke tajidul farq kasham wanda ke kiyasin da zaka samu bambanci tsakanin abin da aka yi kiyasi da shi da kuma abin da aka yi kiyasi a kansa zaka same shi ga bambanci nan karara ya bayyana amma kuma sai su yi kiyasi da shi yace babban maganin a wannan abin shine dogaro ga maganan waɗanda suke aiki da nassosi ba sa yin wani tawili ba sa kokarin wani kiyasin da bai dace ba malam ke cewa fa inna man lam ya'khudh bi mithli al-aqwal al-mushari ilaiha wanda bai riki waɗannan maganganun da aka yi aka yi ishara gare su ba yake cewa la yaqilu an yattaqili ala ghairihi to ba zai ko bai yiwa a ce ya dogara ga wani sa in dai ba ya riko da waɗancan maganganun bane to bai yiwa a ce ya dogara ga wani sa fil amali was sawab a wurin aiki da kuma neman ladan da zai samu yake cewa ila annahu yara saboda yana ganin cewa annahu la yarjihi ba abin da zai tsiratar da shi illa amaluhu sai aikinsa aikinsa ne kawai zai iya tsiratar da shi daga ainihin wannan yace wala sawabu lahu ba yadda zai yi samu lada illa ma sa'a ilaihi sai abin da ainihin yayi aiki huwa bi nafsihi shi da kansa duk abin da yayi da kansa shine zai samu lada a kansa to amma in ya dogara da waɗancan maganganun ya ɗauke su ya yarda da su to mummunar tasiri da za su yi masa shine dogara da aikin waninsa dogara da ladan waninsa sai ya je ranar kiyama zai gano cewa ya yi kuskure abin da yake tunani ba haka bane amma duk wanda ya watsi da waɗannan maganganun to ba zai dogara ga waɗannan ayyukan ba bal zai tabbatar da cewa ba yadda zai samu lada face sai aikin da ya yi bal al-mafrudu fi abinda yake ainihin farilla a kansa abinda yake wajibi ainihin a kansa an ya tsama an kanahu shine yayi kokarin kai ka gurgurdon abinda zai iya ila an yakhlifa min ba'du al-asl hasana saboda ya bar ainihin kyakkyawan tasiri ga waɗanda suke bayansa ma'ana ga waɗanda suke za su zo bayansa ya tihi ajrahu wanda ladansa zai zo masa saboda wannan kokarin da yayi wurin kai ka wurin tabbatar da aikin da zai zamo ainihin mai zai tasiri a bayansa malam yake cewa wa huwa al-wahid fi qabrihi a lokacin da yake shi kadai a cikin ainihin kabarinsa yadullu za bi badla tilkal hasanat banda wannan ainihin maimakon wannan ainihin alada da yake tsammani almahu almahuba wanda aka bashi alkawli aka yi masa alkawli cewa zai samu ana abin da yake nufi mutum ya dogara ga aikinsa ya dogara ga abin da yake kokarin yi ko da aikin da bayansa zai tasirantu ne a kansa ma'ana ladansa zai kai masa saboda ai akwai ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa za su yi tasiri kan mutum ma'ana zai samu ladan waɗannan aikin ko bayan mutuwarsa ya dogara ga wannan aikin ya yi irin wannan aikin ko da bayansa abin zai amfanar da shi a lokacin da yake shi kadai a cikin ainihin kabarinsa madadin ya dogara ga wani lada wanda za a bashi kyauta bayan mutuwarsa madadin ya dogara ga cewa ai bayan mutuwa na wani zai aiki ya bani ladan kyautar ladan mutane kaza za su yi kaza su bani kyautar ladan madadin ya dogara ga haka a'a ya dogara ga aikinsa ya yi ƙoƙari a lokacin da yake raye ya yi duk abin da zai iya wurin ƙoƙarin mai wurin ƙoƙarin yin aiki da ko da bayansa ladan zai ta kai masa a lokacin da yake cikin kabari shi ɗaya madadin ya dogara ga ainihin wani ma'ana yake cewa wa haza min al-asbab al-kaseer kaseera wannan yana daga cikin ainihin dalilai da yawa fi taqaddumi salaf wurin ainihin ci gaban ainihin magabata wa ta'akhiruna da kuma ainihin jinkirin mu da mu muka yi ma'ana ainihin sakuskon mu da muka yi yace wa nasarallahu iyyahum Allah madaukakin sarki ya taimaka musu ya aka ainihin wa khazalatihi iyana muka waye gare kuma muka kasance cikin ainihin kiskanci su magabata abin da ke nufi magabata su suna dogara ne akan ayyukansu kokari suke kai kawo suke su yi kokari su yi aiki da za su samu lada tun suna raye kuma bayan sun mutu aikin ya ci gaba da kawo musu lada ko da suna cikin kabarinsu wannan shi yasa suka samu ci gaba suka samu ɗaukaka kuma shi yasa Allah ya taimaka musu kuma mu tunaninmu da cewa a'a ko ba mu yi aiki ba bayan mutuwanmu waɗansu za su yi aiki a ba mu kyautar ladan shi ya kawo muka samu kanmu cikin ainihin kaskanci cikin walakanci ainihin akan haka a ƙarshe malam yake cewa nas'alullahi ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki an ya hadina Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu kama hadahum kamar yadda ya shiryar da waɗannan magabata suke kokarin dogaro akan ayyukansu suke kokarin yin aiki kowane lokaci ba tare da dogaro da cewa wani in na mutu wani zai azumi a bani ladan wani zai sallah a bani ladan wani zai sadaka a bani ladan ba shi yasa suka samu ɗaukaka kuma Allah ya taimake su to mu ma muna roƙon Allah ya shiryar da mu ya ba mu ikon koyi da su wa yansuruna kuma ya taimaka mana kama nasarahum kamar yadda Allah madaukakin sarki ya taimaka ma wa'annan magabata dai saboda abin da suke yake na suka samu wannan ɗaukaka suka samu wannan taimako to muna roƙon Allah mu ma ya shiryar da mu kuma ya ba mu ya taimake mu kamar yadda ya taimako ya taimake wannan magabatan to wannan ce tattaunawa ƙarin bayani ta'aliki da malam ya ƙara yi dangane da abin da ya shafi sadaka da wani zai bayar mamaci bayan mutuwarsa ko da ko ba ɗansa ba ne ko kuma ainihin waɗansu ibadodi da gaba ɗaya magana mafi ƙarfi shine cewa aikin da zai amfanar da kai shine aikin da kai ko dai tun a rayuwarka ko kuma bayan mutuwarka idan aikin wanda zai ci gaba da amfanar da al'umma ne yana amfanar da su kana samun ladanka a cikin kabarinka amma kada ka sake ka dogara ga ladan waninka ga aikin da waninka zai yi dogaro cewa ko ka mutu za a karanta alam na shara kafa ɗari a ce ladan ya kai gare ka a karanta kul wallahu kafa dubu a ce ladan ya kai gare ka kada ka dogara wannan ka dogara ga aikin kanka ka yi kokari gwargwadon abin da zaka iya Allah madaukakin sarki zai taimake kamar da ya taimaki magabata Allah madaukakin madaukakin sarki ya taimake mu kuma ina ganin karshe wannan ta'alikin kenan kuma karshen nan zamu tsaya ko da sauran lokaci saboda haka karatun mu na gaba insha Allah zamu dawo bayan mu tashi inda yake cewa khamisan saboda duk karatun da muke muna magana ne akan ta'alikin da yayi a namba na hudu to yanzu zamu tashi a namba ainihin na biyar inda zamu kawo abu na biyar da mamaci yake amfana da shi bayan mutuwarsa mun kawo na hudu shine sadakar da ɗansa yayi to shine aka kawo wannan tattaunawan sai to in ba ɗansa bane fa da dai sauransu Allah madaukakin sarki ya taimake mu abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi a cikin mu kuma ya ba mu ladarsa kurakuran da muka yi a ciki Allah ya yafi mu na'am yarin wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum